الله تعالى وبركاته yau asabar sha uku ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan march dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin suratul a'raf aya ta ɗari da tamanin da uku yau za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da hudu wanda zai ja mana ayar alkur'ani shine sai di Ahmad Tijani ibn Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala wanda zai mana fassara Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala akramakum Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بساهبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينذروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره هذه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينذروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أتى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آه الله سبحانه وتعالى حقيقة من جي inda yake mana bayani a jiya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wanda zai kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin mun yi bayani akan ainihin istidraji irin yadda Allah yake istidraji ga su kafirai kullum Allah subhanahu ta'ala yakan ba kafiri wadata na duniya da lafiya da komai da komai amma don ya kama shi shi ko mumini al-mumin mujarrab wanda Allah yake mumini ana jarraba shi ko da kaya ta dan soke ka to yakan zama kafara eh na zunubai shi mumini kullum ana girgiza shi ne an kabutu na cewa ahsiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun mumini kullum cikin jarabawa yake amma shi kafiri nashi istidraji ne Allah yana mai haka don wato an je lahira a kama shi Allah tabaraka wa ta'ala akhbara annahu yastadraju ba'da ibadi ya bada labari zai istidraji ga tashi daga cikin bayinsa wa akbara annahu yumli lizalim sannan ya bada labari cewa yana jinkiri ga azalimi walakin la yuhmal dai baya bari shi yumhil wala yuhmal yana jinkiri amma bai bari al-istidraju ay yakuna al-abdu ya'ti Allah tabaraka wa ta'ala idan bawa yana saba ma Allah wa yufiru Allahu alaihi ni'amahu sannan Allah na cika mai ni'imomi haka da su da su ana hada alladhi yati bihi laysa bihi ba'd sai rika tunanin ashe wannan abin da yake ba laifi ma lau kana bihi ba su da akwai laifi da ma kana ni amullahi alaihi haka ba da neman Allah ba ta zamo gare shi haka ba inda akwai laifi a za a isa durajo a ta ya fi halal aka za ta kama shi har halaka ta zo mai wal hikmatu fi imla'in zalim hikima a cikin jinkiri ga zalimi huwa ta'limana nahanu sanar da mu ne mu gane anna Allah halimun Allah mai hakuri ne lausha a qabal jani da ga dama da azabtar da mai laifi fi aqalla min darfata ainin karanci daga walƙawan ido fa idza kana yumhilahu idan ko yana mai jinkiri wa yazbagu alaihi na'amahu ya sako mai ni'imomi wa huwa yazlimuhu alali gashi yana zalunci to na shahida zulma min al-abd muna ganin zaluncin daga bawa ne wani shahida na'amal lahi alai muna ganin ni'imomin Allah kuma wato zuwa ga shi bawa na tahallaqu bil hil dan mu dabi'antu ma da hakuri walakin hadha al-imhal laysa ihmal wannan shake ce mutun ciri amma ba bari bane dan manzo Allah na cewa inna Allah la yumli lil zalim Allah na jinkiri ga zalimi hatta idza akazahu in ya kama shi lam yuflitu ba zai kuce mashi ba shine har yake karanta wa kadhalika ahadu rabbika iz ahadha alqura wa hiya zalima inna ahdahu alimun shadid lallai haka yake riƙon ubangijinka yayin da yake riƙo ga alƙarya kuma alƙarya ta zama azzalima domin shi riƙon Allah alimun mai raɗaɗi ne shadidun mai tsanani inna kaidi matini yace shadidu la yuda na'am wa min al-istidraji akwai daga yin zaji an yakun al'abdu muntashir asfid ya zama amo dinsa ya watsu wai an ji shi ko ina wala ya kafu min al makri baya jin tsoron wani makirci ko ɗaya bi dalika ko ina a ji shi to daga baya kuma Allah sai ya kama shi to shi da Allah ya lam yatafakkaru shin ba sa tunani ne fa yalamu su gane ma bi sahibihim min jinna sallallahu alaihi wasallam wannan aboki nasu da muka aiko musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya tare da jinnu ba ba sa yi bukun bi majnun shi manzo Allah an jefe shi da irin wannan kalma kai tsaye Allah ke ramawa amma sauran annabawa su ke ramawa da kansu annabi Musa alaihi salamu lokacin da Jibril ya ce wa inni la azunnuka ya Musa masura ina zaton ka Musa an yaudara hankalinka baka da hankali shi ma ai ya ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masrura ina zaton kai fir'aunu kai halakaccen mutum ne kaga ya rama amma manzo Allah an jefe shi da cewa shi mawaki ne Allah ya ce wa mahu bi qawli sha'ir aka ce mai mahaukaci Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun aka ce mai boka ya ce wa hu bi qawli kahin qalilan ma tazakkaru wannan kowane lokaci a ga manzo Allah magana to Allah ke karewa amma shi bai ramawa to dan haka nan ma sai Allah ya ce ku yi tunani mana jama'a ku gane ma bi sahibukum min jinna wannan aboki na ko bai ta da jinni rawahu sallallahu alaihi wasallam bil junun lamma ra'aw halahu muhalifan li halihim da so ga halin annabi ya saba mahalin su sai suka jefe shi da hauka fa maqdu an gane waqbiluna ala dunya domin su sun fuskanci duniya ne wa takasur da neman yawan duniya da yawan yawan dukiya na duniya wa hukun shawa da san sha'awa wa muridin an hada kullun shi ko manzo Allah ya kauda kai daga barin wannan ba ruwan shi da waɗannan abuwa kalu sai suka ce la aqalla illu wa bai da hankali eh tunda ba san jin dadin duniya wa bai da hankali Allah ya kiyaye suka ce majnun wa qila nazalat ko kuma ta wannan aya ta sauka lamma qala Allah tabaaraka wa ta'ala lokacin da Allah ya ce da annabi wa anzir ashira sakal aqrabina kai gargadi ga mutanenka na kusa to daga nan masa ida ala ala jabal safa sai ya hau dutsen safa ya hau dutsen safa da ya hau dutsen safa sai ya fara kira wa sare yanzu laila kullum yana gargadi tsawon dare baki daya yana cewa ya bani fulan ya bani fulan inni uhaddirukum min azabi yawmil akhirah ina muku gargadi daga azaba na rana ta ƙarshe ya da'uhum yana ta kiransu ilal imani zuwa ga imani yana ta kiransu zuwa imani hatta asbaha sub har asbahi ce falamma asbahu da suka wayi gari kalu suka ce la shakka inda na al'ana fi junun muhammadi lalle ba mu da kokonto yanzu ka a cikin haukan muhammadu ibata ya kwana ya shihu yana ta ƙara yana kururuwa ya takallamu yana magana bi ala sautihi da mafi ɗaukakan murya eh hatta asbaha sub wa yana ce musu a jihar gari waye saboda haka suka ce ba ba ko kwanto lallai sun gane dai Muhammadu yana tare da da hauka Allah kiyaye wa huwa majnun bi nazarihim saboda nazarin su ila amalihi wai saboda ayyukan da suka gani na manzo Allah al-muhalifatu li amalihim ya saba ma aikin su wahum yazunnuna annahum qala suna fitan su masu hankali ne ayu takalabu ala zikirin da suka lazumci duniya wa taru yaksibuna suna neman duniya din wa yadkhiruna suna koye duniya suna koye kayan duniya wa yatafakaruna suna alfahari da kayan duniya wa yatakasaruna suna wato yawaituwa da kayan duniya amma wa huwa la yubali bi shay'in min zalik shi kuma zan Allah baya kula da wani abu na duniya qalu zan haka suka ce innahu majnun Allah kiyaye قال الله تبارك وتعالى سي الله ce a'a awalam yatafakkaru shi zama za ku yi tunani ku gane har la tafakkaru me yasa ba za ku yi tunani ba eh idan su amilu uqulahum idan su aiwatar da hankulan su wa nazaru suka duba fi hali Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu lamari zai bayyana gare su ba ta sahibi min jinna za su gane wannan aboki na su bai tare da jinni alimu anna hadha laysa bi tasarrifatil majnun za su gane wannan ba tasarrufi bane irin na mahaukata in huwa mazala bai zama ba illa nazirin face mai gargadi mubinin mai bayyana da gargadi bayyana inzar eh kullu abdillah salih baina baina sufa la budda an yamuhu bil junub dubawan Allah mutumin kirki inda yazo cikin jahilai da sai sun ce ba hukaci ne shi shi yasa mazala ya ce mutum uku abin tausayi ku tausaya ma mutum uku eh wato mai kudin da ya taba yin kudi suka tsare to an gan shi a rika tausayin shi mai mulki wanda aka kwace sarauta yanzu ga shi za a ce koma tsohon tsohon sarki ba ji tausayin shi to haka malami a tsakiyar jahilai ku tausaya mai saboda bai da wata kima bai da daraja wajen su eh malami cikin jahilai a bai da kima bai da daraja yasa annabi annabi ta ce ta itamilu min as-safihi wa idha kaitarbahu ashara ku yi hakuri ku jure masa huhu guda ɗaya sai ku ribato goma da shi yasa su bayan Allah na kirki wa idza khatabuhum jahilu jahiluna qalu menene qalu salama eh da jahilai sun nemi yaki a ta assalamu alaikum salamu alaikum eh eh shine yake cewa can menene yake cewa bal yanzu insaka insaka eh menene yake cewa ne farkon baitin nan na mai ta'alimi yawa ala harbi ba wai mutum fa ya hakari salma silma silma ya zaɓi sulhu ala harbi a yakin jahili ya jahili ya nemi ka da yaƙi kana malami aka nemi ku yi sulhu da shi wani yanzu min insata insata ka gane ko ji kawai ji kawai ki kawai jahili ko kan shi kaɗan ya dana cewa zai ce mugun malamin nan ne ai dama mun ɗan yi faɗa da shi jiya kaga ya fara jifa ta to shi yasa aka ce kai malami kai sauri ku shirya da jahili kar ka sake kai faɗa da jahili duk abin da zai ce malamin nan ne mugu ya je hori to malami tsakanin jahilai abin tausayi labudda an yarbu bil junuba maka za su rika jifan shi cewa shi mahaukaci ne awalan kenan da kaunahi yuhalifu don ya saba musu fil a'mali wal aqwali wajen ayyuka da zantuttuka wa thaniyan nabiyu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah inda ma yukabidul wahya lokacin da yake gogayya da wahayi kana yazhar minhu ahwalin man nazara ilayhi fi tilka alhala yasmi bil junun eh lokacin da wahayi yakan yakan yana zo manzo Allah to yakan fita hayyacin shi eh to wanda ya dube shi a wannan lokacin shi ya dauka hankalin shi ya bushi eh in dai wahayi ya fara zuwa yana sauka yana sauka ga annabi ya canza yana canza yana canza kama saboda ɗauka kazan magana ne mai magana Allah fa Allah ce ina son liki alaika ƙaunan shakila za mu ɗora ma wani magana mai wani zance mai nauyi mai nauyi sai da in abin zai zo manzo Allah sallallahu alaihi sai ya hito wani sai ya fita ya fi shi in wahayi na sauka na'am awalam yanzuru awalam yanzuru yanzu ba sa duba su gani fi malakuti samawati wal a cikin sarautar sammai da ƙarsai almalakutu ma kafiya min mulkin lahi tabaraka wa ta'ala abin da ya buya daga cikin mulkin Allah wal mulku wal malakutu taratan yu'abbir bi hada wa taratan yaqulu al halqu wal amr in aka ce mulku wal malakutu sai a ce halqu wal amr wato halitta alamul halqi ne da alamul amr ko kuma a ce gaibu a ce shahada ko kuma a ce hissu a ce ma'ana wa ma kalaka Allahu min shay' da abin da Allah ya halitta da wasu abubuwa min shay na wani abu wa yanzuru su duba su gani mana fi ma khalaqa Allahu min shay a cikin abin da Allah ya halitta na wani bayanin an gane lima ma din nan fa yastadillu bihi ala qudrati sani jami dan su kafa hujja akan kuduran wanda yayi wannan aiki o hadaniyati da kadaituwarsa Allah shi ya sama shi ya kasa gane girman sa alhalqu halqani halitta kashi biyu ne akwai halqu wal amr alamul hal da alamul am an ce alamul hal abinda idon kake iya gani kamar sama ga ta nan guda bakwai ga ƙasa bakwai ga mutane kana gani ga komai da komai halittar Allah da idon kake iya gani shine halko amma amru abinda ido bai iya gani baki bai iya ɗanɗanarsa hannu bai iya shafarsa an fahimta ko ido bai iya ganinsa ƙafa ba ta iya shurinsa shi ake ce ma wato alamul amru kamar ruhu yas'alu laka al-ruh qul ruhu min amri rabbi so shi ruhu yana alamul amri na'am amma sauran halitta ana iya gani alhalqu ma khalaqa Allah min shay abinda Allah halitta min shay na wasu abuwa kullu ma fi hadha al-kauni inna ma karaja min shay da abin da ya zo daga wannan kauni wannan halitta baki daya fito daga shay'u ne wal amru kuma kullu ma khalaqa Allah man la shay abinda ba shay'u ba to kuma shi ne ake ce amru alamul arwa la shay min haraja min shay kaga ni alamul arwa kenan eh ya zama man la shay idan tafakkaru fi malakuti samawati wal ard idan kun yi tunani a cikin sarautar sammai da ƙarsai alimu za su gane anna man qadara ala sunni hada wanda yake da ikon yin wannan aiki wahidin an gane kuma shi kadai wa huwa mustahiqul ibada shi ya cancanci abota mai wa an asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum ya kusanta wato ainihin ya asa ya kusanta an yakuna ya zama qad iktaraba ajaluhum ajalun su ya zama ya zo kusa kusa fa ya mutu kufarin su mutu suna kafirai idan ba su sallama ma annabi ba ba su imani ba Allah ya ce ya kusanta ajalin su ya zo su mutu suna kafirai al yatafakkaru dan haka zai tunani mana fi shay'in akar a cikin wani abu huwa أن المرأة سيموت سيسنانين دي متون زي موت من كان يكره أن يسير إلى النار wanda yake kin hakuri zuwa wuta falyahzar min al-maut kafira to ya ji tsoron mutuwa yana kafiri duk wanda ba zai iya hakuri da cin wuta ba to ji tsoron mutuwa kafiri ko dan lalle mutum ya mutu kafiri ba daidai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wai yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da zaka yi ma Allah in ba shirka bane Allah ya ga dama zai yafe ma amma Allah bai yafe shirka idan falyatub min al-kufri ya tuba daga kafirci qabla ayati al-maut kafin mutuwa ta zo fa yasiru ila nar in mutuwa ta zo zai koma zuwa wuta ne fabadiru ila al-iman za ka ku gaugawa zuwa ga imani fa bi ayi hadisin ba da yuminun yuminun da Allah da irin da wani zance ne su kafiran maka za su yi imani ba da hu bayan alqur'ani dinnan idan ba alkurani ba wanda zance ne zai zo ma kafiran maka su imani da shi fa bi ayi hadisin ba da hu yuminun da wanda zance ne za su imani ba da hu bayan alkurani kuma da alkurani yana saukan musu to an ba su imani da qur'ani ba to ga me za su imani kafiran maka man lam yasdega bi hadha alquran wanda bai gaskanta wannan alkurani ba ayi hadisi yasda wanda zance ne kuma zai gaskanta sai dai man yuridillah wanda Allah ya bashe shi fala hadiya la ba mai iya shirye da shi alhaku an Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala huwa hadi shine mai shiryewa wa huwa muril shine mai batarwa man arallahu Allah wanda Allah ya bashe shi fala hadiya la ba mai shirye da shi wa nazarhum Allah ya ce za mu bar su fi duguyani a cikin shishigin su ya muhuna suna kai komo fi duguyani a cikin shishigi ya taraddaduna suna kai komo ta hayyuran da tsimuwa fi duguyani a cikin shishigin su yas'alunaka يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم آه يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه الله سبحانه وتعالى yace yas'alunaka ya rasulullah suna tambayar ka wato ainihin kahuran makka suna tambayar ka an sa'a akan tashin kiyama tashin kiyama suna tambayar ka an sa akan tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne tashin kiyama zai tabbata wani lokaci ne yaushe ne za a yi tashin kiyama ƙul ka gaya masu ka ce inna ma ilmu ha sanin tashin kiyama mata ya kunu mata ta kunu inda rabi a wajen ubangiji na ne la yujalliha ba wanda ya san lokaci ba wanda ya bayyana da ita yuziruha li waqtiha a lokacin ta illahu ba mai iya bayyana da ita a lokacin ta sai shi Allah kadai shi ya san ranar da za ta tashi kiyama waqtu wujud sa'a lokacin zuwan tashi kiyama la yalamu illallah an ce shekarar da ta wuce malamai sun yi maganganu akwai alamatin sa'a wanda ba karanta ran da wanda za su bayyana irin su mahadi irin su isa su yajuju wa majuju su naqasu salu dulu shams da sauran makamantan waɗanda duk za a yi su nan gaba kamar ce ranar da za ta tashi kiyama ranar juma'a ne sannan juma'ar za ta zo a cikin watan almuharram goma ga watan almuharram ranar da ake cewa ranar ashura ko to a ran nan da ya zama ranar juma'a ne to ran da za a yi tashi kiyama don ba kuma ta ba wannan wannan wannan almuharram da ya wuce ranar juma'a ran nan da ya zama goma ga watan almuharram duk mai hankali ya dan ya dan ji wani abu a ran nan ehe duk da dai an ce ba ga mahadin ba ba ga isa shi ana ba ruwanci cikin awa ɗaya duk suna iya zuwa da mahadin da isa da wa duk sai a zo duka kuma sai a wuce duk sai a zo sai a wuce kai da abin da ake so ka zama kai ready kai ready kawai yau shi ne naka kawai ka ɗauki ready kawai ka zama kawai kana cikin ready tafiya ce ba cikin shiri kawai kowane lokaci mutum ya zama yana cikin shiri kullum manzo Allah sallallahu an ce an gaya mashi iktarabat sa'a wa shaqqa al-qamar lalle tashin kiyama ya kusa tun daga wata ya tsage sun ce ba su imani ba kafiran makka sai wata ya fado ya tsage biyu rabi ya sauka a riga riga annabi rabi ya sauka da bisa dutse a baku mai kuma an yi haka watan ya tsage ya sauko Allah ya ce to tashin kiyama ya kusa tun daga wata ya tsage sannan sai aka ƙara saukar da wata aya makamanci wannan dan har kafirai sun ce to mu kama kanmu kun ji abin da ya mun zo Allah kuwa hakin kiyama ya zo ya zo ya kusa sun da wata ya tsage sai suka shiga taitayin su kwana biyu sai suka gaba shiru sai suka dawo suka ci gaba da shekancin su nan sai Allah ya ƙara saukar da ikitarabatin sa'a a ikitaraba linnasi hisabuhum ikitaraba linnasi hisabuhum sai suka ce to wallahi wallahi mu shiga tattaye mu an ƙara ba an ƙara sau an ce fatashin iyaman nan fa ya kusa ya fa kusa ya fa kusa sai suka shiga tattayen su ana nan kuma ran nan sai suka ji shiru kana sai suka koma kuma suka ci gaba da lamarin su zuwa ta sai da aya ta sauka wannan aya ta sauka shi kanshi manzo Allah sai da ya miƙe tsaye durƙusa ya durƙuso saboda yana ganin tashin hankalin aya kai don Allah ya ce ata amrullah ata bi sigatul bali ata amrun lahi fala tasajidu lokaci yayi kawai lokacin ya zo kawai manzo Allah ne da miƙe ya durbu ya durkusa sannan kowa ya shiga tattayin shi an dauka tashin kiyama ya riga ya zuke to
to kullum haka haka ake kai Allah ya cewa ma amru sa illa kalamin lil basar au huwa aqrab tashin kiyama lamarinsa kamar karin tsaido ka buɗe ne kai ya ma ka kusanci to kawai mutum da ya zama cikin shiri kamar ya ce mutum ya mutu an sa shi kabari ai duk wanda ya mutu shi ke da tashin kiyama shi yayi man ma ta faƙar ƙamar ƙiyamu waka da ne duk wanda ya mutu shi shi tashin kiyama shi ta yayi ai ba za a sake dawo da shi ba kuma a jira shi da waɗanda za su a shi yayi ya wuce kenan sai dai a samu can za a samu bisa layi ka san ka san kabari zango na farko kenan dan shi dan adam da tarka bunna labadan an tabakin zai hau hawa bayan hawa in aka in mutum ya mutu aka sa shi kabari to level na farko kenan ya fara ya ci gaba da tafiya kenan ya ci gaba da tafiya ya amma ba dawa nan kuma network na nan ya yanki ba zai ba zai samu network ba kuma ba za a samu ba idan ba ba network ba a samu shi shi ma bai samu eh ya ci gaba da tafiya kenan har aje gaban Allah har aje da za a yi hisabi har a kai fariqun sai jannatu fariqun sai Allah shi kiyaye yi tashin kiyama dai mutum ya zama yana cikin redi kowane lokaci ana so ka zama cikin shiri kar ka manta da Allah kar ka manta da abin da ke gabanka eh kar ka manta da abin da ke gabanka dan dan adam akwai bala'o adawa gabansa shiga kabari din tashi hankalin shi Aisha sannan wani malami ce ga mana ce wato ranar mutuwa ta fi kowace rana ta sai hankali ta fi ranar ciwo duk irin ciwon da kake a duniya bai kai ranar da zaka mutu ba don fitar da rai ba tashi hankalin da ya fi shi to in aka fitar da rai to shiga kabari kuma ya fi fitar da rai a kware kuwa tashi hankali ba to sannan ranar da za a fito daga kabari burujin nashi lil ajdashi ba'atan ashaddu alaihi min yawmil himami fito fita daga kabarin ya fi ranar mutuwa kuma eh ran da za a hura kaho kowa ya tashi kuma a fito kaburbura duk su fashe su tsage kowa ya fito to ran nan ya fi ranar mutuwa kuma wa yawmal hashari abza'u minhu hawlan idza shaqqa as-sama'u ma'al gamami ran nan kuma ranar da za a taru gaban Allah da Allah zai ce wa ja'a rabbuka wani malaku saffan saffa rannan ga Allah ya tajalli kowa zai zo gaban Allah to wannan tsayuwar gaban Allah kuma ya fi tasowa daga cikin kabari ya fi bala'i to abin haka yake tafiya hawa hawa hawa to a gyara ayyuka a ji tsoron Allah kuma a so annabi domin shi annabi shi ke da wannan rana ranar sa ce ranar kiyama ranar annabi ce na'am يسألونك عن ساعتك عن ساعة أيان مرساها وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو شغلت في السماوات والأرض واتفنن ranar da za a tashi kiyama abin ya yi nauyi ga samai da ƙasai eh wai mutanen sama da ƙasa wannan sani wannan ilimi ya musu nauyi ba san shi ba sama da ƙasa sani ranar tashin kiyama ya musu nauyi shine Allah ce saqulat eh fis samawati wal ard ala ahliha li hawliha saboda bala'in da ke wannan ranar. Eh, la tafikum illa baka kasar. Eh, domin rana ce Allah ya bata sunaye da yawa. Eh, Allah ya bata sunaye da yawa. Wani lokaci za ka ji Allah yana cewa yauma ya firrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in yawma idhin sha'nun yughnihi sannan mutum ya gudu eh firin maru da ya gudu ba dan uwan sai na ta ni ne wane ce kai tafi ni mata kai da nake yi wa kai batihi matarsa ya guje ta wa abihi da ubansa an gane mutum ya guji matarsa ya guji ubansa wa ummihi wa abi da uwarsa da ubansa da da kullum ri'in yawma idin shanu yau ran nan kowane shanin gaban sa ya shi sai ga tuna Aisha Allah kara mata yarda sai ta tambayi manzon Allah ta ce ya Rasulullah an ce in an yi tashin kiyama za a tashi hufatan uratan garlan wato ba riga ba wando ba kaciya garlan ba kaciya eh ai yadda ka zo haka zaka koma wannan kaciya ba nan duniya ka same ta ba sai kai za ka lalace za ka tashi daidai dai yadda ka zo dai asalan eh bisa hakika ka za ka tashi yadda ka zo eh wannan kaciya an gyara ka ne ka zauna nan duniya to za ka koma kuma yadda ka zo shi da hufatan uratan karnar
sai ta ce to ya rasulullahi
kowa zai sake tsirara to mu mata yaya za mu yi kenan ma balin nisa yaya mata kenan ya rasulullahi mun ga mu ga maza ga mata ba riga ba wando yaya za mu ji wannan lamari sai manzo Allah ya ce haba Aisha laysa al-amru kama zananta lamari ya wuce da kike zaton sa lamarin nan a ya wuce zaton ki wai mutum ya tsaya yana kallon gaban mace ai ko naka ba ka iya kallo wallahi in an je in an je tashin kiyama sai an tambaye mu ta ce malam kai kai me zakari ya ce bai san zakari ba zakari ma bai san shi ba bare sai yana da wani abu zakari ta ce hankali irin na wannan ranar
Allah ya ce fa a cikin suratul hajji yawma tarawnaha tadhallu kullu murdi'atin amma arla'at وتلأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wannan rana fa kuna ganin ranan nan ta sani kullu murbi'atin duk mace mai shayar da nono za ta shagaltu ta cire dan ta jefar ta gudu
ta cire yana shan nono ta jefar da dan ta gudu
wata lau kullu za ta hamla hamla mace mai ciki cikin lokacin haihuwarsa ma bai bar barin ta saboda bala'i ta yi barin cikin da shi yana zuba in tana gudu yana zuba
fatarar nasa sukara za ga mutane suna maye amma wa mahun bi sukara ba giya suka sha ba a'a walakin na azabar lahi shadidun azabar Allah ne ta tsanani kawai eh an shiga rudani kawai kowa bai san me zai yi ba kowa bai san na zai je ba
to wallahi mu ji tsoron Allah ko mu rike manzon Allah kar ka kuskure ka shiga cikin sahun da ake ganin annabi ba kowa ba mutum ya shiga bala'i ya je wurin billahi allazi la ilaha illa huwa ya ai ko nan ko nan Najeriya yanzu nan ba ne ga suka kace ba in ka rena PA na gwamnati ka ci ka ci kaniyar ka anan kai cin on stop ka rena shi ne wala za ka har gidanka za zuwa kama a rushe gidan ma in dai ne ga suka kace ko ba ka bane to wallahi lahira can ƙasa annabi ce shi ke da wannan kar kai kuskura ka shiga ka rika ganin annabi ba kowa bane in kana ga ka shiga hadari wallahi mutum ya shiga hadari saboda ranar shi kadai ya isa in Allah ya shiga wannan sifa ta muntaqim wallahi annabi kadai ya sauke wannan shi kadai ya isa sauke Allah daga wannan jalala din shi kadai tunda kowane annabi yakan ce lastu laha lastu laha amma shi yakan ce ana laha ana laha
kadai ya isa ne kadai ya isa to kace wai ba kowa bane wai annabi ba kowa bane to mutum ba sai a kyale shi ba an je wasu mutane za su sha ruwan alkausara sai mala'iku ce koransu sai manzo Allah na ce kai kai kai ku tsaya al'umma na ne fa ku saurara al'umma na ne yana ta mala'iku na mala'iku tsawa sai suka ce ya rasulullahi innahum baddalu wa gayyaru ba'daka sun caccanza addini sun rikita addini bayan ka wuce sai annabi ya ce to fa bu'udan fasuhukan a ƙara nesa da su shi ai nesa da su
wallahi mutum ya kiyaye mutum ya kiyaye kansa manzon Allah shi ke da wannan rana ranar sa ce kadai ya isa yasa shi wuce cewa kullu nabiyyin qala nafsi nafsi wa ummati ya ƙulu rasulullahi kowane annabi ya ce ta kaina nake amma manzo Allah sai ce ana laha yace yace alayya ibadallah ilayya ibadallah ku zo gani nan ku zo gani nan wa kullu min al-isyani ta tafaqiyatin shi wal mustafa ma bainahum bi maziyati Allah ya kara mana son annabi ah sabulan fi samawati wal ard abin yayi nauyi ko yayi girma da sammai da ƙasai ala aliya ne haula saboda tsoron wannan rana la ta'tikum illa bagatatan tashin kiyama ba za ta zo muku ba face bagatatan ba shi don sai bagatatan wato abinda ka san akwai zo zai zo amma baka san wani time zai zo ba wata shekara wata rana wani time ba sanin haka amma dai zai zo kuma ana so kai imani zai zo to zai zo amma baka san ranar ba wani ba yana kasuwa wani yana cikin cin kasuwar feji ko faiko wasu kuma suna karatu kamar yadda muke karatu in tashin kiyama zuwa haka za mu tashi wani yana tafiya wani yana bacci wani yana surutu wasu suna majalisa ana ana majalisa wasu duk da yanan dai duk inda kake dai kawai inda lokacin tashi wuce za ka kawai kuma israfil na ne ya sa ya sa abin haka a bakin sa haka kwaman kawai yake jira shi ai nashi kenan shi ya dora kahon a bakin sa da an ba shi kwaman zai hura yana hurawa zai ce ayyuhal arwahu mutu ayyuhal arwahu mutu ayyuhal arwahu mutu ya ku rayuka duk ku mutu to duk inda mutum yake busha zai kawai eh duk inda mutum yake busha zai Allah ke akwai wata layi gaba malam eh a dai so annabi eh wa man bi rasulillahi lam yahkam jalmuda eh ko zuwan mahadi ga mahadi zai zo mahadi zai zo isa zai zo dan shi mahadi duk waɗannan yahudawa da ke farfaganda masu makamai waye akwai abin da zai danna yana da remote control an ce remote control din yana nan jikin Ka'aba kada ya sani yana zuwa ya danna wurin nan shikenan an gama duk wani karfe a duniya ya gama aiki ko wuka zaka ya kabata yankawa an gama in dai mahadi ya danna wannan remote din an gama komai ya tsaya cak duk wani abu na duniya rediyo ne menene wayannan komai in dai abu ne da bari Isra'ila suka ya tashi aiki a lokacin Mahadi zai nashi aiki shi kuma a lokacin zai nashi aiki duk wani nukiliya da wani nukiliya duk an gama da ita ta tsaya in dai Mahadi ya zo an gama to Allah ke yi yas'alunaka suna tambayar ka ya rasula ka annaka fi anha kai ka ce kai ma ka isa matuƙa wajen tambayar Allah akan wannan wannan rana shine hafiyun anha ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai ma ka isa matuƙa wajen tambaya wajen Allah ka san rafi yakan zo da da ma'ana guda biyu akwai inda yakan zo ma'anan tausayi amma nan dai ma'anan wato nacin tambaya isa matuƙa wajen tambaya shine hafiyu amma akwai da yake zuwa can inda wannan annabi yake cewa inda annabi Ibrahim yake magana da babansa yake innahu kana bi hafiya ko innahu kana tastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to wannan hafiya anan na tausayi ne ai amma anan waye wato mubalaga isa matuƙa wajen tambaya wai ka annaka hafiyin anha kai ka ce mubaligun fi su'al kai ma mai isa matuƙa ne a wajen tambaya wai ta ake ma tambaya shi tashin kiyama kaman kai ma kana yawan tambayar Allah ranar amma baka san ta ba shi yasa da Jibril ya zo ya ce yace mal mas'ula an hadi ala minan da wanda yake tambayar da wanda ake tambayar ba wanda ya sani Allahu a'lam kawai eh shine ka na kafiyun Allah wal inna ma ilmu ha inda Allah ka ga musu yanzu ce da rana sanin wannan rana yana wajen Allah walakin aksara nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sani ba anna ilmu ha inda Allah tabaraka wa ta'ala al qiyama salatu shi wace kiyama hawa uku ne akwai mutul insan ko kiyamatu sugura mutuwar mutum shikenan shine kiyama ta karamar kiyama kenan in mutum ya mutu shikenan kiya an sa shi karamar kiyama shi ta zo da an sa shi kabari shikenan ya je kiyama ta farko man mata faqad qamar kiyamu kiyamatu duk wanda ya mutu kiyama sa ta tsaya kenan sai kiyama ta tsakiya mautu jami'ul halayi in an hura kaho kuma kowa sai ya mutu to kaji wannan kiyama ta biyu ce ta tsakiya kowa zai mutu sai al-kubra kiyama babba kuma hasharul ajsadi ila al-mahshari ta da jikuna zuwa ga taro gaban Allah wannan ita ce ba bala'in da yi wannan rana eh bayan an bayan duk an mutu duk an mutu duk wani gine-gine da wasu duwatsu da wani tsarin tsayi wato duniya ta yi namare ya ka aluna karin jibal kun yanzu fara bi na safa fa yadaruha qa'an sarsatan la tara fiya wajen wala amfa a lokacin duniya ta yi ba wani tudu-tudu ba wani kwari-kwari na male ta yi bai ta yi ta yi wato sarari kawai ba wani gini da za a gani ko duk an komi an rushe shi sai dai fili kawai faya
a lokacin za a samu kamar kwana arba'in a wani ruwa an ce shekara arba'in wanda ke shi rawi na hadisi ya ce ni ban tambaye annabi ba kuma ba za ku tambaye ni ba an ce shekara ko kwana sha ni ma annabi ya ce arba'in dai amma ni ban tambaya ba kuma ba ku da iko kun tambaya tsawon ya ce shekara arba'in Allah zai ta ruwa ruwa wani ruwa yana zai sauka daga sama kamar ruwan mani to sannan sai a tada israfilu sai tashi da kahonsa shi ya tashi kuma zai hura sai ce ayyuhal arwahu qumu ayyuhal arwahu qumu aga dan can dazu ya ce hutu ko to yanzu qumu kowa ya tashi to an ce kabarin manzo Allah zai fara darewa duk duniya shi zai fara budewa sai Allah ya ce ma Jibril aje a zo man da masoyina subhanallahi ranan za a ɗebo wasu kayan ado na aljanna a zuba ma manzon Allah a zo da burakarsa eh lokacin da Jibril za su je kabarin Annabi za su iske manzon Allah na gefen kabari zaune na jiran ce to ka zo Allah ya ce a zo ai mai ai ma Annabi dressing a sa mai a sa mai kayayyaki na ado na aljanna sannan dora shi bisa buraka a ce kwaya a je mahakar gaban Allah za a yi taro gaban Allah ran nan to wani mutum ya ce bai sa annabi ka shiga uku mutum ya shiga bala'i wallahi duk wanda ya ce bai shi annabi bai isa ba wallahi wa ina ƙara gaya muku mutum kar ya saki ya shiga cikin mazhaban da za a ce wai annabi ba kowa bane to Allah zai ce a zo a zo da annabi sannan a zo da shi a gabansa a nan ne za a zo a yi taro duniya ta haɗu lokacin to shi ne shi ya ce wannan shi ne wato kiyamatul kubra eh daga ran nan kuma ai ba wani kiyama kuma shike an gama kawai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir anan ne za a yanke hukunci ko za a gama komai amma kafin a yanke hukuncin sai an shiga bala'i sai an shiga bala'in gaske amma duk wannan bala'in da kuke ji muna magana billahi allazi la ilaha illa huwa duk masoyin annabi ba zai ga wannan bala'in ba ba zai gani ba Anas dan Malik yana yaro karami sai ce ya rasula mata sa'a mata sa'a ya ce anas ka san kautakin kiyama ya ce ma a datta laha me kai muke me ka aje saboda wannan ranar kake tambaya ta yi shida kiyama me ka aje saboda wannan ranar ya ce ya rasulallah ba ni da yawan sallah da nafila sai dai na farali ba ni da sadaka na nafila ban da azumi na nafila walakin uhibbullaha wa uhibbaka ina son Allah ina son ka sai manzo Allah ya ce haka ne man yuhibbuni kana ma'i man yuhibbuni kana ma'i duk mai so yana tare da ni aljanna wani hadisi ma kana ala daraja kifin janna yana bisa matsayi na aljanna dan yace almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake sun dai kana son annabi soyayya na gaskiya duk bala'in da ake a lahira inda annabi ke tsaye nan zaka tsaya ka san ko ba a kai manzon Allah cikin bala'i ba zai je ba sai dai inuwa inda zai huta to kuna can tare kai da shi eh duk wannan bala'in da ka ji ana yi ana faɗi ne don da ka ƙara tsorata amma wallahi masoyin annabi akwai bishara kan shi eh inda masoyin annabi yana tare da bishara saboda jama'a mu so annabi to kaga wannan shine ita ce ita ce kiyama wato babba daga nan ba wata الكبرى حشر الأجساد إلى المعشر وموت جميل هلاي da mutuwan dukkan halitta fana hadal alam wannan duniya za ta kare domin idan shamsu kuyirat eh sannan sannan saman ma an ce za a tafi da sama eh kuma yamma tuba dalil ardu gairul ard was samawat za a canza kasan wannan kasar ba kanta za ta tashi kiyama ba za a canza ta saman ma za a rusa ta za a canza sama wannan sama ba ita ba ƙasa ba ita ba kawai dai Allah shi sai da zai ita san su kuyira wai da nujumu to duka ba su an wuce da su ai ran nan wa ashara qatul arlu bi nuri rabbiha ba bi nuri shamsi ila rana ran nan ita ma an gama da ita an gama da ranar wa ashara qatul arlu bi nuri rabbiha ran nan kasar tana yin haske ne da hasken ubangiji kai ba rana ba wata rana an gama ranar kiyama subhanallah na'am to shine yace huwa allazi la ya'lamu waqtu illa Allah kawai da san wannan rana da lokacin da sai Allah in kila inna dunya sab'atu alafi sana zaka ce shekara wato duniya ta za ta shekara dubu bakwai ne Allah yace duniya ta je ta yi kwana bakwai Allah yace kai da ma wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddu da kwana daya na Allah shekara dubu ne na duniya to sai Allah ya duniya ya ce ya ba ta kwana bakwai to an mun ce ya kwana bakwai yanzu wallahi an shiga dori
eh cikin wannan dorin ne muke tsora dori din nan to anan ne kuma tsoro shi ke nan za a wuce dan wallahi bakwai sun kare eh kwana bakwai sun kare sab'atu ala shekara dubu bakwai wa qadamar rasul salatu ala sana shekara dubu uku sun shuda hal yurufu haza waqtu qiyamusa an san lokacin da tashin kiyamu zai tsaya la ya Allah tabaraka wa ta'ala na fa'il kiyamusa ya kore sanin ranar tashin kiyama an kullu nabiyin wa malakin kowane annabi da kowane hatta rasul abin ba ko abin da Allah yake so ka ba annabi to har shi bai sanar da shi ba har shi bai sanar da shi ba dan ya kula inna ma ilmuha inda rabbi kaji abin da yake sanin wannan rana na wajen Allah ku bar shi kawai ina wajen Allah la yujalliha li waqtiha illa hu
ba wanda ya bayyana ba wanda ya ce bayyana da lokacin sa sai shi kadai Allah kadai na'am qala rasul manzo Allah sallallahu alaihi yace buistu ana wa sa'aka hataini wa ashara bis sababa wal wusta manzo Allah yace an aiko da tashin kiyama kamar haka sai ya dauki wannan yatsan nashi wusta da sababa sai yace kun ga haka tsakanina da tashin kiyama kamar haka ne wannan gabbin kaga tsakanin aiko annabi da tashin kiyama kamar wannan gabbin kaga dai wannan gabbin ko to aiko annabi da tashin kiyama wannan gabbin ya rage annabin ya zauna duniya bai wuce wannan gabdin ba shikenan duniya za ta tashi shine ce ka hatai ni haka yi tsakani da tashi kiyama ka hatai ni haka haka annabi yi sashe sheta lokacin da ya Isra'ila da Miraji idan Jibril ya kwankwasa sama sai ce wane ne yace Jibrilu ne waye tare da kai yace Muhammadu ne har an aiko shi eh an aiko Muhammadu ka tashin kiyama ya zo a shi haka mutanen sama ke cewa har an aiko Muhammadu eh an aiko shi ka tashin kiyama ya zo tun da dai har Muhammadu ya zo duniya to tashin kiyama ko yayi ba abin da ya rage yanzu cikin tashin kiyama ya zo to kaji to tsakani kenan abin da ya rage yace kamar wannan ya tsuna shi guda biyu li'annahu akhirul anbiya domin annabi shine karshen annabawa la nabiyya ba'dahu babu wani annabi kuma bayan sa alim na zamu gane annabi satahu ai ko annabi shi kansa nin asharatis sa yana daga sharuɗan tashin kiyama falihaza qala shi yasa can Allah ya faɗi a wata aya ce faqad jaa asharatuha ai ta san zaki kiyama sun zo ba shike nan ba tunda da an aiko annabi jaa asharatu sa'a asharatu sa'a kismani a sharɗan tashin kiyama kashi biyu ne inji shehu akwai kismun asgar wa kismun akbar wasu kashi ƙanana akwai wasu kashi manya alkismul asgar minhu bi satin nabi karamin kashi daga ciki akwai aiko annabi lannahu akhirul anbiya domin shi ne ƙarshen annabawa sannan akwai in shi ƙaƙur ƙamar tsagewar wata ka da yuzkar fil kutubi as-sadiqa an ambata a cikin littafan da suka rigaya Allah ta qumu sa illa ba dan shi ƙaƙil ƙamar wa qad waqa'a tashin kiyama ba zai tsaya ba sai wata ya tsage to watan kawai ya tsago wa kabar rasul manzo ya bada labari bi annahu sayati ashara alama yace alamomi guda goma za su zo na farko akwai dujal akwai duhan hayaki wanda zai zo ya game duniya wa huwa mawjudun fi waqtin al-ayat wannan hayakin kawai an same shi wasu ce wai wai wai wai hayaki ne na na na na jirage sama da motoci da menene wanda ta hayaki ne na na bindigogi da sauransu to ala ayi halin dai hayakin ya riga ya gama duniya yanzu dan wannan saman ba haka take ba da eh an riga duhan din ya riga ya tabbata
sannan sai dabatul amr wannan dabba ta saduhu wadda ta shige cikin dutse sun kashe ɗaya biyar sai ta ruga ta shiga dutse to ita ce za ta fito
nan gaba za ta fito sannan akwai wato kusuf wanda za a yi a gabas kusufin shams akwai kusuf bil maghrib kusufin shams da za a yi a maghrib yamma akwai dujal da zai zo shi kuma ido ɗaya gare shi yana da shafaffen diddige zai ce shi Allah ne in ka ji yadda kuma ya kashe ka eh shi yakin da zai zo ce shi isa zai kashe shi eh an ce lokacin da shi mahaji sai ya zo ya gama aikin sa an ce bayan mahaji ya gama aiki a baitul miqdisi ana tada sallah ana iqama Allahu akbar Allahu akbar isa zai duro an ce hadda ruwan hadda ruwan alwala a sajansa sannan mahaji zai ja baya sai isa ya bada sallah sai isa ya bada sallah a wannan ranar an gama wannan sallar mahadi ake shi ya kare zai koma ga Allah shi kuma zai wafati a ranar to sannan isa zai karbi duniya kuma sai ci gaba da aiki shi zai kashe dujal dujal din nan isa zai kashe shi
to ka gani to duk wannan za a zo a yi yana nan tafi eh sai an yi haka ko ko kana nan ko baka nan dai sai an yi sannan akwai hato akwai huruji ya jujo majuj ya jujo majuj su kuma za su fito wanda wanda iskandara zulkarnain ya sa mana katanga tsakanin mu tsakanin su da duniya ya sa katanga to shine fa Allah ya ce to in wani lokaci yayi to shi ke na wannan katanga kawai za ta za ta huje su su rika fitowa eh fa za da wa durajji ko jalahu daka sai sai katangar ta rushe sai su fito za su zo su kuma komai ci suke yi ko da ba dan adam komai har gini komai da zan cinye kawai ya ji da komai ci suke yi suna nan zuwa su ma ko kana nan ko ba kana sai nuzul isa alaihi salatu wassalam sauka annabi isa sai dulubu shams min magaribiha rana za ta hudo daga yanzu rana daga ina take fitowa ta faɗi ina to kana nan zaune wata rana za ta fito daga gabas to ta ƙare daga nan nan in ka ce astaghfirullah ba ba ba ka ba an gama ai an rufe bayan sun rage rana ko ga rana ta fito daga gabas wai daga yamma daga yamma ta fito yamma yanzu ba da gabas take fitowa ba to duk rage rana ta fito yamma wallahi shikenan an kulle kofar tuba duk wanda ya ce astaghfirullah ba ba za ka yi wani ba saboda ka yi sauri ka istighfari da yawa kafin lokacin eh za ka hito nan ga wata ranar ta kusa fitowa eh an dari ka bi alhamdulillah eh kullun sai mu ce istighfari da safiya da yamma ka da shike in ka hito dai ka sai to mu riga mun yi yawa to mu ce ya kokari ai kokari ai istighfari kafin rana ta fito فهذه علامة ومن علاموني بابها ظهرة وبابها لم يظهر ساشي سن بينا وسوى سبينا با علم نظام قال بهذا أن الأمر مخفي ولا لم يقوى يين أما الله تبارك وتعالى أخفاها ألا يقوي لكي لأن قال ليكون العبد كامل الاستعداد لمن باوى يذم من شكتشن شري في كل وقت وزمان أكون لوكتي لزامن والله لا أملكه نعم no. قل لا أملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستغفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون آه الله سبحانه وتعالى يقول كفني مس يا رسول الله yace la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ba mun mallaki wani amfani ba wanda zan jawo maka ina wala larran ko wata cuta da zan tunkuɗe maka ina ba illa lakin masha Allah sai dai abinda Allah ya so walau kuntu alamul gaiba ni ma da na zama na san gaibu ma gaba anni lafta kasartu min alhaida na yawaita aiki alhairi wa ma masani su da wani mummuna abu bai taba ni ba min fakarin wa gairi lafta razi saboda tsaruwa ta anu bishinabil manari a wajen jawo abin da zai cutar haza la yunafi annahu ya'lamu wannan baya kora cewa annabi ya sani domin shi annabi ai wa'ul wahayi ne eh shi ake shine burgamin wahayi duka duk abin da zai zo ko da magana da mu za a yi to za a mai da lamiri kan annabi ne sai ce gaya mana amma akwai gaibu na Allah shi kadai Allahu gaibu samawati wal shi kadai ke da shi ba wanda kamar irin wannan ba wanda ya sanar da shi
akwai gaibu na annabi shi kadai kuma
shi kadai manzon Allah ya san wannan gaibu shi kadai sannan akwai gaibu na annabawa
akwai gaibu na salihai
akwai gaibu kuma na kowa da kowa eh ni ma nan da kuka gani na da gaibu yanzu ko ba ku bayani akwai wanda ya sa abin da ke aljihu na yanzu? Ba gaibu ba ne? Kuma akwai wanda ya sani ya faɗi.
To amma ni wallahi na sa abin da ke aljihu na kaga gaibu ne ni kaɗai na sani.
Ni kaɗai na sani. To da ba hawa biyar ne gaibu. Wannan wannan janar na kowa da kowa ne wannan. Eh gaibu ne kowa da kowa kai ka sa abin da ka aje aljihunka.
Haka bukin ɗinka na gida can ka san menene kake da shi. A ban kaɗe ko a banki. ko a fito ɗinka kai kaɗai ka san wannan gaibu ko to kaga wannan gaibu ne shi ma amma kai kaɗai ka sani sannan akwai kuma gaibu na mutanen kirki akwai gaibu na annaba akwai gaibu na annabi shi kadai sannan akwai na Allah shi kadai hawa biyar ne to amma wai a ce mutum ya rika cewa annabi bai san gaibu ba a'a ko wannan aya da take magana mu ake magana wanzu Allah so sai yana da gaibu yana cewa li waqtun na Allah ina da wani lokaci tsakanina da Allah a lokacin nan ba wani mala'ika muƙarrabi makusanci da Allah wala nabiyyu mursalin ta gari sai Allah ta gari sai Allah ba kowa lokacin ni da Allah muke ganawa to kaga irin waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi matakin shi ba karami bane to yana da gaibu shi kadai wanda shi kadai sani nan ababi ne irin namu wato hasul li rasulullahi amma amul li ummatihi wannan irin waɗannan ayoyi da mu ake magana a nan wuri in ana illa nazirun ni ban zan face mai gargadi din narin likafirina mai gargadi da wuta ga kafirai wa bashirin mai bishara da aljanna li qaumi yu'minuna ga mutane wanda suka yi imani na'am
والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نعم آه والذي كلمكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أمل حملا هديفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين Allah subhanahu wataala ce huwa allazi khalaqakum Allah shine sarkin da ya halicce ku min nafsin wahida daga rai daya shine Adamu wanda ha gani daga Adamu yake sai wani wani talaka ya laifi sai aka shi fadar sarkin Kano an ce wani sarkin Kano ne wanda aka yi na wani na wani lokaci kan zamanin da da ya laifi an kai shi wannan fadar wannan sarkin sai aka ce sai fada suka ce kai duk kasan nan kai dan uban waye kai kan gidan ubanwa ka fito waye asalin ka daga ina kake dan talakan banza sai ce shi asalin shi bai wuce mutum biyu ba wa ina ne suke yace shi dan hawa'u ne da adamu ƙarya kake dan talaka ba ku hada ba ku hada nasaba da sarki ba ƙarya kake tashi dan talaka a ce tashi dan talaka nasaba ka ƙarya kake ba ku hada nasaba da sarki ba to kuma ka ga iya kace da yake ko in da sarki ba aljani bane da iya kace adamu da hawa'u ne wato to shi ne yake ji iyakar na saba ta bai wuce adamu da hawa'u ba kake ƙarya kake da talaka to kaga kowa da kowa iyakar na saba take da Allah subhanahu wataala ya ce shi ne sarkin da ya halicce ku daga rai guda ɗaya shi ne adamu Allah tabaraka wataala kalaqana kullana min nafsin wahida wa tilka nafsu hiya nafsu adam wa kalaqal arwaha Allah ya halicci rayuwa kullum min min ruhin wahidin daga rai guda ɗaya shi ne ruhin annabi Muhammadu. Jiki na Adamu ne amma ruhu ba, eh halara Muhammadiyya kenan. Duk wanda gan shi da ruhu, ruhin nan shi yasa ake ce manzo Allah abul kauni. Amma Adamu abul bashari. Shi ruhi ya fito halara Muhammadiyya ne. Amma jiki gangan jiki Adamu ne. Wannan gangan jikin Adamu ne. Amma ruhi daga manzo Allah ya fito. Huwal kullu minhul kullu. Laisa aribu. sau da ka halarar daga manzon Allah ne duk wanda ga shi da ruhi ruhin daga annabi fa adamu abul bashari wa muhammadu abul arwahi adamu baban mutane amma ne muhammadu baban rayuka asalul usuli kenan wa ja'ala min hadha wajha sannan ya sanya mata ga wannan rai li yakuna ila hadan ya natsa ga matarsa falan mata da shaha lokacin da zai ce mata an gane jama'a ha hamala da hamlan hadiba sai sai ciki ciki mai sauki huwa nutufa shine mani amarar bi an gane ya shuda da shi zaman an gane ta tafi da wannan ciki wa ja'ar an gane ta zo da shi dai falan ma akala lokacin da ciki ya nauyi eh kafirul waladu fi badaniha yaro ya girma a cikin ciki wa asraqa sai suka ji tsoron an yakuna bahima kar fa ya fito dabba to da awan laha sai suka roki Allah lokacin rabbahuma ubangiji suka ce ya ubangiji la in ata la in ataina salihan in ka ba mu dana kirki lanakunanna min ash-shakirina za mu zama cikin masu godiya sadaqallahu al-azim kurakurai da muka yi Allah shi yafe Amin.
a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Amin.
Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Amin.
Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu da mutuncin mu da kasar mu Amin. Iyayenmu malaman mu shannan mu Allah ya saka musu da alheri. Allah ya jaddada musu rahama.
shi wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya biya mashi bukatunsa ya saka mashi alheri gidan rediyo Allah ya kara daukaka ya biya musu bukatunsu Masu sauraron mu da mu da su Allah ya amfanar da mu.
sannan su wanda suke aiki a wannan wuri kowane lokaci suna ta gyare-gyaren wannan tafsiri to Allah ya saka musu da alhairi Allah ya biya bukatunsu a albarka nan sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله